أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar hadurinmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 18 ga wata na Muharram hijira shekara 1443 wanda ya dace da 27 ga watan 8,2021 a sati da ya gabata mun tsaya aya ta talatin da hudu cikin sotun hudu kinin sha Allah za mu tashi aya ta talatin da biyar cikin wannan sura sotun hudu sha ‘yan waka hinnan akwai bayani wanda ‘yan uwa sun ji shi an yaɗo shi da yawa na matsalar wata farfaganda za mu ce ko ba da tsoro na kiristanci ko wasu cikin jama'a aka gudu suna watsa yesu da cewa an mamaye daji kiristoci sun mamaye su yan uwa da farko cewa mu sani alhamdulillah al-islam bi khair musulunci ya nufin alkhairu bi izinin da wannan propaganda ce ake yada ta mutane ka su kawo ba a ba mutane tsoro da su mace wani jama'al su masu zama al'umma mai zaman kanta wallahi ba haka bane wanda ya shirya wannan abin yan uwa iya tada hankali lalle amma mu sani bayanin da yake ba haka bane in ka ji bayanin shi kamar yadda wani abu tsakanin shi da malamai dai na ƙungiyoyin addini ya kwatanta an zo maraya an zauna ana rigima a maraya an bar ƙauye ga yadda aka bai da 'yan ƙauye yan wani murin ba haka bane yan wa mutum ya karanci al'umma ta hakika kaka ake da labarin kaza kaza an ce kaza yan wa wannan garin da ya hodi ko garuruwan da ya hodi kowa ya san su a ina suke a Nijar kuma ya san wanda ya san Nijar ya san matsalolin waɗannan wurare tun tarihi cewa an bar su yan wa lamarin tarihi ne bashi da wani abu wanda ya san a Nijar inda kirista suka yi kari suka kawo ba kamar ƙasar maradi ƙasar dogon dutse kuwa sani wani haka yake uwa cewa don ku gano abin da ke ne ba haka ba ne a ce yanzu ƙasar maradi ko dogon kanta ta misali malamai suna gari sun shiga daji ba haka ba ne wallahi uwa mai ka matsala a maradi ku gasi tarihi na nijar kun ba na jini ba na nijar kun kun tarihi nijar za ku ji ana cewa ana kawo tarihi cikin istuwar da kan tamu yan lakwal da sunan kishin ƙasa istuwacin turawa ya ce ai mamaya ta gudani a maradi ta guji an ce mani a sha an kashe mani a sha har wani lokacin wani sarki cikin sarakuna na ƙasar maradi allah ga huta mashi a kame kawo ba iya alfahari da wani mugun aiki su gobarawa su rika zai kaza shi kuma da aka musu ka ba yawan meye wayo kana maradi meye wa kana mukanci tarihi maradi a 1807 daula islamiyya ta dan fodiyo ta yi mamaya ta kama kasa maradi garin maradi dan fodiyo ya turo gomina mani asha zaman gomina na daula islamiyya ba ƙabi ba magana ƙabilanci ko fulani addini ne kashi wannan zawa da yi ɗan ƙasawa ya tsero ya zo da makaram shi a lokacin nan an ne na bayan addini su suke a da musulunci su a lokacin nan sai ya tsero ya zo da makaram nan ya zauna shekara don goma sha kuma sha iya da makaram ana nan an na wani abin iya ci musu rai yan buri yan buri hikin a ransu ashe suna shiri ran nan kurin a juma'a an zo juma'a zo juma'a suka yi niyyar ku aka zo yan buri arna suka zo suka mamaye juma'a suka kama gwamnan musulunci wani asha suka yi mai yankan wuka suka cire kan shi aka ɗauko kan aka wata makarama aka wa ɗan ƙasa iya da magana aka mai kan mani a sha gwamnan musulunci ba ba ganin fulani ba kabilanci ne na ne aka wa ya ga kan an kashe mani a sha sai sun yi juyin mulki to a lokacin da ma akwai annan da yawa ƙasa bale arewacin ta zuwa shi da mutumin yawon ƙasa da ƙwaro musulunci bai da kahuwa ba gwamnan islamiyya an rushe ka an maido annanci kamar da an bori wani shi tarihin abin da yau kana kenan shi ya sa ganin yanzu ci ga musulunci kenan ya tsaya wa'annan sauran annabi su musulunta ba shi ne yawan kuka cewa na adalci da ke hudun an sami irin wani addini ko waje sai kama na shi da dama addinin bai kafa ba wannan shi ne tarihin wannan wuri da can inda ya hudu da gudu duka haka tarihin yake yan wani yau mutum ya karanci maraɗi ana saka mutu alkhairi mutane masu kudu sai malamansu ka karanci yadda musulunci yanzu ya shiga maraɗi cuci nawa aka rihi nawa annabi suka musulunta yan wahatan sai yan malamin sunna wallahi ban ki gamga masallacin da aka yi a irin wannan kayuka sama da 100 jama'a akalla wurin da cuci a wurin kuma yan uwa masu dumaradi ba sunnar waye aka gamu makaranta aka bude a maradi malamai suka suka suka kira aka bude a maradi ake kawo yan kauye yan karkara yan wani ake dauko mutum daga rusu ya siyinwa a bashi ci da sha da komi a kan tarshe addinin Allah siyinwa dai zan ake shi kada biya ke a tura su koma garin ku don kai da auzuwa ga Allah wace wa an zama rayuwa kuma mara shi ne bai labari Allah bai labari ne ko kuma dangane ke wannan ake yau yana yau a maradi tana nawa makaranta tana nawa makaranta sai mu ake inda mana tai sai su koma garin su su gaba da noma bayan da kakayen su dawo wannan da akalla ta kai shekara kusan goma na makarantai kuma ta ka ana amma mata ƙara gini makarantai waya ce ba komai wani wa ana maraya an bar kawai in makaranci in wannan sai da da makara nan kasai kasar magariya akwai wani kabila masu ana wasu wazara ina tunanin imam abdul da na imam malik nan irin wannan abin da muka ji a gaya mishi iya jihulanci takarai ta suka ne mai ya zo na aka turne cikin ƙauyuka ƙarshe ya ɗauki da kuɗin shi ya biya wasu da suke hulanci suke da awa a cikin su wai ce wa shayi wa zai amara yana ana wannan amara da ƙauye da kanshi ta yawo kuma wallahi ya ɗauki wani ke bi shi a farmuwa yake wa'azi a wuraren da a waye musu kansu kai wa da ba nan kusa nan kusa sati biyu irin wannan labarin na kusa wani irin hulɗa ana wajen su a cikin can don kasa koma ka ta yan wuce da makami ya kai bada taimaka musu zama aka yi na musamman a kayan baka kwanan nan sati biyu zana ba aka yi zama na musamman ya za a shiga wani ƙauyukan aka gayyato da za a ce za a je a gayyato sarakuna na ce musu a kuka gayyato sarakuna wanda zai kama sarki ba gayyato shi ya da je inda yake ƙarshe aka ɗauki shawarar aka kira wakilin sarakuna na ƙasar da suke zama karya aka yi zama aka yin baka aka zamna aka yi wa'azi aka yi shirin ya za yi a shiga wani ƙauyukan da da'awa wai shi wani maraya ba ka wani ba ka wani ba dan wani ya kalin ka wallahi islam ya iya tushe kuma iya cika wallahi in wa cewa wai a maraya in wa malamai abu da na Allah ba ya zo ce maka zaka zaka zaka yi aiki in wa ana aiki wallahi jina wallahi in wasu aiki alkasar da ake yawan wallahi in wa duk kiwon da magaran gaba daya wannan jihohi guda biyar da aka haƙa wasu babu inda yake ba sunna ba ta je ba ta kawo ta kawo sunna ta kawo da'awa zuwa ga Allah yan wallahi ban kawo ban gina ba da hannu na wallahi wallahi ban kawo yan wa na je da kaina na tura akalla masallaci ka hamsin na juma'a kai Allah wanda kai wanda ya sauran wa wanda ni zan nashi garin ai auna masallacin ko in tura ko mu je da kaina a fara ginin hamsin wallahi kamar hamsin a cikin jihar da makarantun wallahi wasu cewa na marayawa da kaza bisa abin da ke dole in waje kenya mai kenya mai ka ga yadda ake da'awa masu kudi maluniya ba magana ba wai masu kudi suke zuwa kai sai da'awa kwana biyu uku su ake wallahi wani wallahi ya mulki sama da miliyar miliyar ka wallahi da hannun shi ake gyara shinkafa a gyara wake a ce a yi da'awa kwanan kwan a dawo gida nan da kawai ne je ka san duk wani da ake da'awa masu akwai wasu ɗaukar wallahi su fi ka aka da amfani aka a je a yi da'awa zuwa ga Allah a kira wani mutane zuwa ga Allah waya da mana ba kun Allah ba haka bane ba yan wa wallahi nan shekaran jiya ne suka suka jona kasar tanu irin wani wa'azi aka yi da'awa aka kira in ta idan wanda ko ina muna da wakilai da ne sai mun je da kanmu yanzu babu wata jiha da babu da wakilan sunna babu da babu da'awa ko ina yake magare ta yi tanu ta yi mure ta yi gura ta yi ko ina yake kwanan nan tanu suka da'awa suka yawon shiga daji takutu mana mutane da ya dace da mi aka yi tawaga daga nan garin nan da kwana uku sun da sadin da wuce sadin da aka tahi wa'azi ne aka gama yan jatanu aka gama ta ko kai wa'azi da ku wai wata ki ana maraya ba komi an bar mutane kawai sai ya ce wallahi wallahi baka sai wani ba kuna tare mutane hankali ne ayi farfagandi wasu ba kin da wani kristano ne in wanda ya wani jama'a akwai su Allah wannan iya cikin abin da ke farfagandi a kusanta su ma su ma mai hili wallahi ba ka bane daman wa'annan akwai ire-irensu in wa irin wannan kake damu da shi irin wani jama'a nan aka yi kasan tanu gabacin tanu irin wani abin ne a zo da furoje da kudi za a wani furoje su a wajensu za a furoje ne a zo a coci ai ana waka ana waka furoje aka zo nan aka yi kamar tanu aka zo aka yi furoje aka zo riye furoje da datar haɗa gwamnati aka aka tsare bikin buɗe furoje sai ka da ya doka shugaban ya ce mun gode mun gode ko mun koma addininmu kenan suka ji wani abu wani waka furoje ce ta kawo an tsara furoje sun koma a disney musulunci nan ake tsantsani wallahi furoje ce gudun ta kare dan wata haka yana abun da'awa kuma wallahi a saka a saka a saka jama'a hari Allah saka ma jama'a hari suna aiki wallahi ka samu ku aka da wani abu ya kawo a samu dai a dawo amma sun koma marayu su komi kauye ana aiki ana yi wallahi ana yi Allah saka ma ko da alheri wallahi wannan kun farfaganda ce ake yi kuma wallahi ba haka bane ba da wannan rinjaya madama akwai ire-iren su a inda suke har su saura amma da awa ana yi ana yi mai rabo zai gane manzo Allah ya zo bar duniya da kahurai ko ko ba ba kai da kai naka mu yi abin da yake wajibi kanmu saura mu bar mu Allah mai rabon imani zai imani mara rabo haka za ta wuce Allah ta muke mu sai a yan wa magana ina so in wajen a karanci wannan tarihin Nijar ko karanci wannan tarihin Nijar ɗan kasawa ya kaci ka tsewa kuma sai hankali dan kana kai ba wuri kana tafari kana fadi kabila kan kana suka musulunci ka karanci milu sun saka milu sun ban amaradi kaga tare insha Allah ah wani iya tambaya cewa kasuwa da ake allil a ta hanyar zamani ne za a zo a baka a gwada ma kaya ko farashin kaya a ce jika kaza ne kuma ba kaya a hannu ba kaya a hannu shin wannan halaka ne yanwa wanda ya yi karatunmu na bulugu maram sati da ya gabata na yi bayani kan cewa akwai matsala da malamai ke shakudata kamar albani rahimahullah cikin sulat yaki na shi ya kawo wannan bayani na bai'in malisi inda to ita kuma asalin ruwaya ko ma'ana bai malis inda an ce baibu ne alal ayin ko al muayyan ka zo ka sai da kayan abu kaza misali mota ta wajen wani gida na wajen wani wani abu wani an ayyana abun ba ka mallaka ba ba a hannun kai baki ka zo ka yi cinci ka sai da ma wani shi nake wani magana amma maganar cewa baiwa alal zimma irin su albani su mamu tahawi su nauyi a yi dama cikin magasan ce irin wannan bai daga cikin mu aka hana me bai me aka tabai a shi ta bai da musu irin wannan cewa ina son irin misali markaza wanda na kisa ta 2010 ko 2015 kurin kurin siffa ta zama kisa kafka mini ko na san shinkawa nau'i kaza italen ta kaza ko ina son inji faraja ko da ka saya komi ire-iren wannan sai ka kada san kaza wannan muna iya ciniki da kai duk da babu abin a nuna muna iya ciniki da kai wannan abin irin shi kurin ba ruwan shi a sace a hanya a yi wane ne kurin abin da yake so ka mishi irin abu kaza shi wannan bai laifi albani rahimahullah ta suma na mawace mana sun kawo hujja da menene kowa ya san a salaf cikin addini annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo madina me salaf mutanen madina suke wani salaftin su da mutanen sham sai mutumin madina sai ba manoma na sham a yi cinikin sha'ir ko dabino ko zabin a yi cinikin na wuski kaza amma da kaka in ta zo ba a shirka shi ba ma sai ce da kaka za ka ban wuski kaza yan wa mai wani fa'ida shi alama na yanzu ana yanzu ne manomi bai da kudin aiki sayan taki da aiki da kudin bare ba sai ku zo misali kasan da hatsi da kaka biyu da ta faci da dala hamsin sattin da baka ba ko ya ce ka sai da mun hatsi a dala sattin za mu cinikin hatsi babu goma da kaka a dala sattin zan ba kudin a yanzu ka yi noma da kaka ka ban hatsi na ka amince na amince ya halitta manzan Allah haka ya ci kwana a Madina abinda kurin ya gyara sallar salama ya gyara cewa yanzu a yi salaf a yi shi ala ajalin ma'alum a wajen ma'alum mana a san yoshe ne kuma tiyana mutanen shan hamma suna shekara biyu a ce faɗi waccan kuma annabi ya tabbatar musu da yin hakan ka ba ka ba baka mutumin shan kudinka na tiya sa'i kaza kuma he baɗi ba a noma ma shi ne ce to idan irin wannan ya halitta abinda ba a noma ba ma iya cikin ba amma noma shi ba noma shi a dinta ina da cewa ina son kaya nau'i kaza mu yi ciniki kamar kwamandan kayan in kama kayan wannan bai cikin hani da aka yi na bai marasa inda a zamanin da gaskiya ori yi kuwa ce jewa ta rayuwa ma ka ce kurin ne mutum a in ka kai ba kai ba na yan wa a takaice in mutum zai ciniki a lin sai ta a linkin wannan mutum zai talla kaya ga suna a cikin sulon na watsa maka irin kaza mar kaza jika goma goma sai wani ya ce iyasu ba lahi in je amso a wajen mai kayan ko in saya da kudi na ko ya ban farashi in aika ma in sai da kaban kudi ai kai yanzu kai ka saya kai na baka ma kuma wannan wannan ba magana ba abin ita abin ai kansa baka kuɗi na ma ba kaman kuɗin ba ma haida na baka ba kuɗi ko shi kuma can ba ma kayan aka ba da kuɗi annabi ya ga kun gane ko akwai bambancin in abin wancan suka ce bai mun bai din musu kurin ina son kaya iri kaza nake so kurin wannan bai cikin hannu da aka yi bai da ma'ayyan abu kaza ne muka yi ciniki bai a nuna iya hannun mai shi ko a wani wuri mai ciniki bai nan shi da aka hana dan abin ban garanti na gama shi amma abin nake garanti siffa kaza nau'i kaza ka saya maka mun aiki niki kaban kudin ma hannu kaban kudi ma hannu gaban jin su ya so ma da kudin ka su ma tayi koyan ba da kudin suka nawa annabi haka ta musu na haka akwai ban wancan gaskiya kwarai na galbani cikin fita ya albani ko ka mu gaskiya ba kina wannan bai da jiya wallahi wala naga lokacin mai mata adarma ja ayat 35
أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم muna ci gaba da suratul mu'minun bayani da ya gabata baya iya magana da masu inkarin tashin kiyama da masu inkarin Allah ya aiko da mutum ɗan adam zuwa ga mutane sun yi kira ka a yarda mutum ne kamar ku kuma idan har kuka yarda kuka ba mutum kamar ku to tabbas kun tare kun ga kun lalace mutum kimi shi ne cikin abin da suke wa mutane farfaganda bai yi wa abin da wannan manzo ke hudu ba gaskiya ba ne أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون وي يا مكونا القولين شيوا وي أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما إذا وي كوكا متو كوكا زمن تو كسا كوكا زمن تو كشي إن وانا أنكاو ترابا وعظاما ضد شيوا هي أنكم عظاما كنا ترابا dan kawo abin da wai hankali bai doka aka ce ka zama ƙasa kinan ya yi nesa a kan ƙashi a ce a tada shi abinda inkarinsu ga abin an zama ƙasa ko suna ce ana ni uwayen suka wuce sun zama ƙasa da ƙasusuwa na baya wadda a ce za a tada mu a annaku mukarjun wadda za a hudu ku daga kabari don wani hisabi kai هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هي إلا آيات هيهات هيهات لما توعدون سكتي هيهات معناه baiwa abinda baiwa baiwa kamar akwai mamina magana baiwa baiwa lima tu'adun abinda yake muku alƙawarin baiwa bayan mutuwa an zama kashi ta ƙasa a tada ku baiwa kur kurin in hiya illa hayatu na duniya na mutu wa na haya wa mana ne mabam usin ai babu wata rayuwa daban bayan wannan babu wata rayuwa illa ta duniya ke suna kore babu wata rayuwa ta lahira kurin rayuwar duniya ce na mutu wani aya mu rayu a ban ba mu an same mu kuma mu mutu shi kenan wa ma na nabi mabarusin ba mai taro kurin yarci yawan wannan shi ne aka ce maulanka na ɗan adam aiki da gajeren hankalin shi sai inkarin wannan al'amari kuma yan wacewa ɗan adam aiki da ƙaramin hankali ke kashe barufinwa cewa iya suna inkari sun tabbatar da anyinsu ga sunan suna rayuwa su ne za su mutu amma wani zafin gadama an zama kashi da ƙasa to shi kashin ya aka yi shi kenan ka ma yarda an yi kashi kai ma an yi ka yawancin ɗan adam cewa an ba yi zarashe ɗan ba abinda aka yi kan kai zakata maka shi ne gashi nan in wa abinda hikimar Allah subhanahu wataala abinda aka yi dan adam hati min nutfatin amshaj in wa min ake ta 70 wani au ga daga wannan kurin ruwan mu ne dum a mutum ba haka bane amshajin ne ‘yan uwa abinda halittar da take cikin cikin mani wadda Allah ke halittar ka ya halitta kowa da ita walla inda za a ɗauko ta a ɗora saman wani agwari duk idan ka in duk rufon yake yi walla zai gani shi ido bai gani wallahi sai an sa a na'ura ta yi mutu ta yi limka shi wajen dubu wani wasu dubu kudari an limka muka shi ya zama kawai an mai misali yanzu gamin sai kuma kamar su dubu na'ura na mai da hannu na kamar su dubu sai an mana shi su dubu daga shi dan karami iya mulmulmulmul sai da na'ura ido bai gani shi ido na haka adam bai gani shi da shi aka gama da kwan matan da kwan da nakan babu wanda ke ido ke ganin shi yan wa'ayin shekaru a ru'aru ɗan adam bature masu bincike cewa ma da ajagi wasu ce dawo suka ce suka teorin su ai daga nan namiji kaɗai ake mutum wani suka ce a ana gana masu wani ana gana wata basu ilimi ne a daga mace ne wasu kwan mace ne kurin yake zama a ciki a gamuwa ne ya yi duk wannan basu masaniya hukum damar can mun san daga nutufa ce amshaji amshaji dama allah gama na kwan mace ne da naka namiji suke gamuwa Allah dai sai ku da san abin kanci ilimin abin ya san abin daga ciki suke haduwa da kwamace da namijin suke haduwa sai su liƙe sai a same ka da kai da kin wannan don wato wannan abin kwan ko na ko na matar ko na mijin ko na matar wala ido bai da shi inda za ki an haka ce kai yake babu shi to kai an yi gama daga babu ma abin da ba a gani ba a gani shi kwata kwata daga wannan yawan abin da ba a gani ka yarda ga kanan kai ne da ido da kunne da baki da hanci da kwalluwa da tumbi da hanji da koda duk da wannan abin da ba a gani aka yi duk wannan abin aka maka ido aka maka kunne aka maka kai aka maka kwalluwa aka maka hanci aka maka baki aka yi koda aka yi anta aka yi waye duk wannan abin da ciki da wannan abin da ba a gani daya daya aka yi kuma na ba da kowa sai an yi shi gashi nan kuma sai babana yi ko na jirta yi ko ayyuka amurka ba ku bihar nagana to wannan wanda ya yi kawai wasu tsarin sai cewa ya za a yi impossible tsayawa ya za a yi mutata da wani to da aka yi ka shi akwai mutum ne akwai mutum ne ba yana baka wanda baka gana ma baka wanda baka gana ma tun ga kai gana rayuwa kuma ba kai kai kanka ba ba uwa ka sai ba uban ka bai ka to ya zaka ce kace bai wasa da ka haka akwai mutum ne kuna to wannan mai wannan yiko wanda yake canda babu kai shine yace zai tsada ka babu إن هو إلا رجل ترى إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين كل سكة إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا لا أنا فرقمت لي أسوكي من ذا الله ما ذا الله يقول سكة كاين wannan wannan annabin ba wani annabin Allah furin mutum ne kamar kowa iftara Allah la kadiban yake tsirkai ya dangana mu Allah ya ce wai Allah ya aiko shi kurin ƙarya ce haka sun gaya wa ya ko bayi wannan magana ta manyan gari kuma wannan abin da yake wani wa ma nanu hudu mu'minin musam baiwa mai yarda ba za mu yarda ba da mutuwa da tashi bayan mutuwa ya zai ba to jin haka me yace قال رب انصرني بما كذبون
قال أما قال عما قليل ليصبحن نادمين to zai an wani annabin ya yi bakin nashi ya yi abu ya turi ƙarshe dai ya koma ga Allah ƙalar binsurun ne bi ma ka zabo ya ce ya Allah ka taimake ni kan ƙarita da sun ƙarita ne Allah ka taimake ni kan ƙarita da su kenan ina da magaji da magajin Allah kan yadda aka ƙarita da shi kan abin da yake gudu sun ce da ƙarya da wasu yawa sai ƙala amma ƙalilin da su bi nan na dubi da su na ba shi labari raka damu dan lokaci kaɗan mana lokacin halaka sai ya yi da kusa sauran kaɗan ya yi haƙuri za su waye gari za su yi nadama na sakamakon kafin haka ta wakana ne wakana
فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فأخذتهم الصيحة بالحق سنانا na an ce abin da ya wakana nan a malaman tafsir ta abin da ya kusa da maganar na ba a mace suna annabi wani ba a ce amma ya dacewa da mutanen salih samudawa don su ne aka ma tsawa tsawa wannan kuma ta zo bayan sun soke wannan taguwa sun zo sun ba shi labari na cewa an soke ta kuma ya gaya musu tamattau fi zalikum talata ayyam zalika wa'dun ghayr makdud kwana uku aka ba su na halakar da ku kuma nuna alƙawari ne da baya karyatuwa bai zama hujja da kusa karya ce kuma nan sun yi nadawa domin duk abin da gafi na alama halakar sun ganta kwana na uku na yi suna jira daga ina da zo suna jira daga ina daga ina ya zai zo kudu sai kwaram kwaram ya tsawa kuma na tsawon a garin guda ga musulmi ga kafirai ba wani ba ba wani ba ce an ware su da kama annabi lutu a suna garin kowa iya garin ga masu imani ga kafirai aka yi tsawa ba ta shawa kafirai Allah ce fakhatum tsawa ta gaskiya ta kama su faj'alnahum gusa'an muka sanya su wani masu taurin kan da gardama kaman karmami mana a gasan a yadda yadda karmami suka take ɗaukar shi ba su amfanin komi haka muka sa su fabubutan ne ƙaunin zalimi Allah ce nisanta daga kama Allah tar da mutane a zalimai bai zama zalimai da an gaya musu gaskiya suke taurin kai kenan Allah bai zalunce su ba su ne a zalimin kansu haka Allah ya musu tsawa ta zo su suka hallaka ko masu iman suna haka Allah ya kare shi ya Allah ce ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
yan uwa idan kana kanta qur'ani kwarai zai ba ka daɗin rayuwa ka abin bai tare ma hankali wani abin wa duniya kenan an jima ana shigantaka an jima ana Allah ana ma Allah shigantaka an jima ana yi bai ba fara ba kai ta kaba yau karama ce shigantaka da kamaka karama ce an jima ana wa annaban Allah tsayarinci yanzu dai waɗannan Allah ya gama da su ita sun an sha'ana min ba'dihim qurunun akharin kida abin an yi an yi an yi yanzu an kare wannan an gama da su can kuma bayan lokaci mai tsawo Allah subhanahu wata'ala ya sake sake sabbin kuma wani annabin shi ma sake zauwa eh wani fi shaifin ƙasa a jin ƙasa
kenan bayan
muna maganar an yi wata ahlakar da wancan kuma sun makenan bayan ɗan lokaci kuma dai wani dai annabin ya zo ya ce an sha'ana min ba'adin urun akarin muka sake halittar wasu mutane daban wancan adawan ne samudawa ne yan wa an gama da su an kare za a zo a yi shekaru aru aru aru aru a ya kare annabin da mutu kuma shi kenan kamar hasko can kuma da ya tsaro wani can Allah ya tsaro haka ake ta yi wani ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar dubu haka ake ta yi sabon kamar yanzu ya cika cikin labarin kuma Allah ce waɗannan al'ummomi da Allah ya halitta bayan waɗancan ma ta sirku min ummatin ajala ko masu akhirun su ma sauran wa na ana ba manzo Allah tasiliya man ana kuna kwantawa da manzo Allah hankali ya kai damu haka yi musulmi ka ji abin da ya kana kayi kai kaka tsara hankalinka ana kwanta wani annabi da hankali ne abin kenan abin an jima ana shigantaka ya ce wa'annan al'ummomi da aka yi ta yi ɗaya bayan ɗaya ba al'ummar da dalilin tsagerancinsu ko ba annabin wahala allah ya sa suna musa musu alƙawarin za su mutu za halakar da su shekara misali ta dubu biyu daidai a minu a sha biyun dare ba wanda don tsagerancin da allah ya sa ya yi kafin lokacin ko mastakhirun kun babu wanda aka jinkirta mata aka ƙara kinna me gangan da kai ko wanda shiga taka ku iya kanta ko mi Allah mai lokaci Allah halim ne mai hakuri ne za a yi ta yi ta yi lokacin da ya kayyade ya yazo don ana ga mutum ɗan adam ba ma wani kuce al'umma ba ya yi ta abin da allah haramta ga nan na iya yi kuma allah ya da shi Kam- kuma allah ya ce ka'ayin kuma ya yi ba a ko a kabe ka ba kuma iya yi ya taka dokar allah allah ya rutu da allah yana iya dokar shi amma allah ya kyale shi iya wanda gaba ya tuba sai wani kuma haka zai mutu haka nan allah bai canza abin da ya shirya ma kan shi don shekartaka ka kun haka allah ya wa komi lokaci ta ba al'ummar da aka aka rigaya aka halakar da ita kahin lokacinta shi matan ummatin ajala wa mata akhirun ba wanda aka yi kahin lokacin kun ba wanda aka jinkirta mata haka da komi ya jin lokaci ya Allah ce sun arsal
ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا
na'am فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا للقوم فبعدا لقوم لا يؤمنون
Allah ce abin da kira kun yi aiki ana huce ai wannan fashin a rai ai wannan a huce ya ce sun ma'arsal na rasulun na tattara kuma dai Allah bai maka abin manzanni ba ya ce kuma muka aiko da manzanni tattara ɗaya bayan ɗaya wannan ya zo ya huce wannan ya zo ya huce haka Allah ya yi tattara sai ake gaya maka halin mutane wai wannan al'ummomi da aka aiko ma da waɗannan manzanni ga halinsu kullama ja ummatan rasuluha kadzabu duk al'ummar da manzo ya zo mai yawa za su ce ƙarya ce eh za su ƙarya ta dashi ai bar bazan ma sai gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa na Allah bada mun al'ummomi annabawa wani annabin naga ka ya zo da taron jama'a mai tsayawa sai na ce wannan tawace aka ce annabi Musa ne da mutanen shi wani ya zo ya ce da mutane kaza wani ya zo da mutum goma annabi ne ya zo ya kira ya koma ga Allah da mutum goma wani ya kira ya ce ya zo da mutum daya ya ce ka ya ga wani annabin ma ya zo ya kira ya kare ya koma shi kaɗai ga Allah subhanahu wataala shi kaɗai ya koma ga Allah ba kowa tare da shi ka ce bai hikima na ta kira mutanen ne ba su da rabon shi ba dan shirya wani abu ne a hannun Allah ba su da rabo ne kaga an kira an yau sai taurin kai to kansu ne su ne ba su da rabo masu taurin kan su ne abin tausayi kenan kakka yi mamaki annabi ce haka suke an yi da yawa annabin ya zo ya kare aikin Allah ya koma kanga shi kadai zai ga cewa yanzu ha an kasa gane yanzu in kai ma dubu nawa kai ɗaya annabi shi kadai ba wanda ya yi shi yawa ne mutum ɗaya gaggawa abin hannu an kasa gane abin mutane sa taurin kai haba ku bari a gode ma Allah ya ce haka muka aiko da manzanni ɗaya bayan ɗaya kuma ya ce kulla ma ja ummatan rasulu'a duk da wani al'ummomin duk wadda cewa manzanta ya zo kazzabu za ka karyatar da shi Allah ce fa'ata ba'ana fa'ata ba'ana ba'adahum ba'ada Allah ce muka gabin bayan ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan wannan ya zo ya karyata a halakar da shi wannan ya zo ya karyata a halakar da shi haka shi ma da ya kai eh duk zuwa da ya gama su a yaya gare ne kuma Allah ya gama su haka da muka tsibin bayan ɗaya bayan ɗaya muna halakar da su waje alnamu a haditha muka sanya waɗannan al'ummomi cikin kanun labaru sai an ka labarin da an yi adawa an yi samu dawa an yi tsanin wane sun shiga cikin kanun labaru haka Allah musu sun ci kan labaru kun kayan kiyamata ala ce fabudan da ƙaumin da yuminun tun mana nesa da ramar Allah ga mutane da ba su da imani sun wa ramar Allah ne zafin dukkan mana ba su ba su ba ramar Allah ci gaba
ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين
na'am summa arsalna Musa wa akhahu Harun ma dole wai al'umma ka Musa wake mana wa amma Musa a tarihi ma tsakanin shi da Annabi Isa shekaru dubu biyu ne dubu biyu tsakanin shi da Musa shi da Isa salam dubu biyu amma da shi ma shi ma dan baya ne Musa da wani an kare an yi aini shi Musa zo daga baya shi ma kamar dan baya ne bayan ma ai akwai manzon da yawa shi Musa daga baya zo a da tsakanin mu shi ya kai shekarar dubu nawa dubu uku Allah amma ga shi ma labarin ki ba labarin kaza labarin kaza, labarin ba labarin sun suka kan labarin na bawo yace sun ma'arsanna Musa wa Harun wa akhahu Harun kuma bayan waɗancan annabawa da aka yi ta aikowa sai muka aiko da Musa da ɗan uwan shi Harun kuma ba su zo ba hannunka banza sun zo bi ayatina wa sultanin mubin ba su haka ba sun zo da ayoyi da hujja karara wata ke tabbatarwa cewa manzannin Allah ne daga wajen Allah suke zaka ce fir'auna to an lalle ka kan alimta ma Allah da Allah rabu sama ta'ala fir'auna ka kan ka san sirri wannan ayoyi daga Allah suke kullun taurin kai ne fir'auna ka san sirri wannan ayoyi daga Allah suke kullun taurin kai ne wa kazzabu biha wa saka ta fusu ta zulmun ulwana ce fa saka sun yi girman kai ushahadu biya sun mutu a ba aya bace ba amma kai ya ce abaka ne abaka suka ta da yawa sai hankalin mutane kai ya ce ba aya bace ba amma da ce wasu saka ta fusu amma a ransu Allah ce sun yi kini ba shakka ce lalle wannan aya ce daga wajen Allah mazulmin uluwa Allah ce kurin don zalunci don girman kai da kamar su zuma bu banu isra'il annabin dan cikin mu bayin mu kaza kaza wannan girman kai ya hana su imani amma sun gano gaskiya sarai wannan iya karanta da kai cewa kenan mutum yakan iya gano gaskiya ya san gaskiya ce dan ba shi rabo sai ya faɗa da gaskiya haka ne koyo ya ce da haka kenan ya ce mana mun aiko musa da haruna da ayoyinmu kuma da hujja karara sun zo ila fir'auna malai zuwa ga fir'auna da yan hada shi manyan gari manyan hada amma fastakabaru suka yi girman kai na bin gaskiya ganin iya ɗaukar su musa banu isra'il kamar wasu bayi ne ba kowa ba ne ba ya za ya koma ya bi su shi suke bautar da su wa kanu qauman alim da mutanen fir'auna mutane masu isa masu isa ji da kai girman kai shi hana su imani fa qalu fa qalu anu'minu li basharayn mithlina wa qawmu wa qawmuhuma lana 'abidun فكلبوهما فكانوا من المهلكين
فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا abin suka tashi yanzu za mu yarda da cewa wai Allah ya koda wani mutum kamar mu musu ɗaya wasu biyayya mutane kamar mu bayan mutane ne wa ƙaunmu ma na abidun ko mutanensu ƙabilar ɓarɓar isra'ili bayanmu ne ya za yi bawa bawa ko zai gama ce kaza kaza ke kenan kana shine kenan dokan mun zai da matsayin bayi haka kace wannan kenan bai wa su yarda cewa mutane ne kuma mutanen su bayi ne gare mu kenan bai wa mu da su musu da abin su fakadabuhuma dalilin haka suka ƙaryatar da Musa da Harun ya Allah ce fakanu min al-muhlakin sai fir'aun da jama'a shi suka shiga cikin layin wanda aka halaka da su lalace ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون
كم موسى عليه السلام لك ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ألا يا با موسى للتاج من للتاج جابورا ندنس شريعه sai kira mutane mana su bi shiriya ta wannan littafi yawa duk da cewa musa ya zama biyu zaman farko da yadda fara'un zama ne na wayi ikaza bar kaza ikaza bar kaza yake kiran fara'un da jama'a shi kan wannan masala ba shi littafi guda a hannun shi bayan an halaka da fara'una ne sun tsallaka sun zaka yanzu suna ganin ƙasa ta kansu in suke zaman yanci ba zaman bauta ba don a masar zaman bauta suke zaman gaman matsayin bayi ake kallon su dama ake musa da ya zo ya kiraye fir'auna daga ɗagawar shi kuma ya hudda jama'ar shi ta banu isra'il daga hannun fir'auna kuma ce daga masar ya mai da su kasar su ta yau zama ce kasar ta falastin da suke a yau suke rayuwa a yau ita a wancan zamanin kullum na kara magana zaman wani isra'ila a falastin zama ne na dama al'umma ce kan kullum su banu isra'il suna cikin gidaje wanda suke rayuwa a cikin falastin tabbata wannan haka ne gida guda ne a yankin falastin ya kaura da ɗan gidan ya samu mulki a masar shi ne yusuf alisalam da ya samu mulki a masar sai ya ɗauko 'yan gidansu famikinsu 'yan gidansu gidan yaƙo sai ya ɗauko wannan gidan nasu sai mai da can inda ya samu daula a ƙasar masar asalin zuwan bunu isra'il ƙasar masar to ganin lokacin yusuf da musa shekarun masu yawan gaske kayan musa ya zo kenan waɗannan al'umma ta banu isra'il ɗan yaƙub sun zama al'umma masu yawa don shekarun suna da yawa kuma da karanta da kai abin an jima ana yi don da gida ɗaya ne ya taso daga can ya dawo masar da mulki ya ƙare allah wasu cikawa zama daga baya dai sai aka shiga gallaza musu da su suke mulki ɗanar suke mulki amma tarihi mai tsawo mulki ya koma hannun yan gidansu ya koma hannun su fir'auna yan gari labarin su ya wuce sai ganin an san baki ne kuma suna da yawa wurin wannan fami na yabo su ne bari isra'il waye isra'il ya ko shi ne isra'il shi ne ta ɗaya yabo to wannan gida su ne suka tsayawa Allah ya aiko da Musa alaihi salam yanzu ya ɗauke waɗannan ƙabila ko jama'a ta bani isra'il a wancan zamani su ne allah ke magana da annabi suke magana da su don su ne masu bautar allah ba sa bautar gumaka su suke tare da shari'a ta allah a wancan zamani kenan allah ya yako da musa ya ɗauke waɗannan bayan allah ya koma da su can inda suka hutu shi na palestine to shi ne wannan tarihi kamar wasu misali yau misali misali yau misali ta a Nijar kuma ta da maka sai wata fami ta koma Najeriya shekaru masu yawa sun yawa sun zama masu yawa kurin ne suka dawo an yi kore daga can da aka bin kore ko da aka yi kore ne suka dawo da maka sai su ce ba mai haƙƙi a da maka ne su ina ba ko gaskiya kada zalimci ne ko duk da a wancan zamani Allah subhanahu wata'ala ya ba Musa umarnin ya shigo a raiha babban garin da sunan jihadi fi sabilillah da sunan kawai shari'a a addinin Allah an ce su kuma ba dan wasu da kabila su ba a da suna yan gida yan gida da kuma a zaman su suke tada annabin Allah to sai suka dauki wannan abin tarihi tunda Allah ya tantance kasar ku sai suke dauka abin kamar abin kabilanci su kadai suka tashi Abdul Muhtar su ne al'umma ɗiyan Allah da Allah zaba haka suke cewa la ba haka bane magana take kurin cikin yan kabila ne na wannan garin kamar kowa da kowa kirawa haka su masu kira a wurin kuma suka dawo illa sun dawo da jagorancin annabin Allah sha Allah umarnin su su kama garin su zamna a garin nan ne kasar su ta zama dan a lokacin nan suna tare da addinin Allah wannan shi tarihi to kenan Musa alaihi salam ya zo kenan a wancan zamani da abin da ya ne fir'auna babu littafi wata kisa ake faɗi a damuna yara a turmi a ce ai fir'auna ma a taura alfalari 80 ce ko 40 take 40 80 ce kai fir'auna ma dan malami ne dan musa abu musa abu sun baba fir'auna musa abu malami ne fir'auna ma sarba a taura kariya ce kariya ce fir'auna fir'auna sun ma daga ma tabbata a taura fir'auna bai sa a taura ba fir'auna bai ga a taura kwata kwata bayan an halakar da shi tun an halakar da shi bayan sun ketara ruwa sun ketara teku a can ne Allah ya wa Musa alƙawali da bani Isra'il idan na tsiratar da ku don sun nema a ba su dokoki daga Allah kuma shi muke cewa mutane duk lalace su an san zamanin sun san doka mutum bai ma kan shi doka ta rayuwa ya daga Allah suka nema suna san dokoki daga Allah Allah su bari in sun tsira sun zaman kansu za a ba su a littafi na shari'a littafin dokokinsu shi ne alƙawalin Allah bayan sun tsallaka teku kisa ce doguwa ce kusan labarin ta ne ta Allah ya ce yi magana da Musa a dun tursaina aka bashi a taura a hannu kuma ya tabbata Allah da kanshi ya rubuta a taura Allah da taura aka bashi da kuma rubuta a hannu ba jaki ba a hannun shi da kota ba jakuna ba a kawai da mai shi a kawai da dutsen da ya ƙarin majati aka bashi a taura a hannu har da ya zo isko da ba dan mariki ta faɗi ko Allah suka wadi Allah suka wadi hawa ne kai ko kaga wannan saka ta kenan ba wani jiki goma jiki shirin ko 80 a taura a hannun Musa zo kan shi fir'auna bayan halakan da shi ne da taura ba to ko Allah ya saka da Musa a taura ya bashi a taura kenan wannan shine cewa Allah ce walaqad atayna Musa alkitab la'allahum yahtadun an ba Musa littafin a taura dan su shiryu su bi shiriya ta Allah ta littafin Allah a taura ci gaba
وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين na'am kuma Allah ce waje annabin maryam wa ummuhu ayatan mun sanya dan maryam isa ke da shi da baban shi maryam an sanya su su zamanto aya ta gano girma da kudura Allah subhanahu wata'ala Allah bi iko ne akan raya akan halittar mutum da uwa kadai Allah ya yi Adam ba daga kuma daga ƙasa ba uwa ba uwa Allah ba da duniya ya yi akan komi kuma ya halarci matar shi daga jikin shi Allah ya halarci hawa daga jikin Adam Allah ya yi ta ba magana aiwa ba magana uwa daga jikin namijin kurin Allah ya yi ta kuma yanzu Allah ba da ma duniya na lamarin Allah ba da kanakanci Allah iya yi abin da ya so ne shi ne ya tsara a gaban namiji da mace a haɗu a samu saduwa a samu ɗa Allah ne so ya haka ba dan wani iya ba ne ba in Adam ya gama wannan an gama da wannan kanakanci a samu a'a haka ne tsara kanshi Allah yanzu kuma ya gwada muku gashi ita matan ce ba namiji kuma Allah kaddara za a samu ɗa daga cikin wannan mata shi ne ayar Allah ta ganin aya ce kuma isan kanshi ina irin aya da Allah wadda ta hannun shi ya ta laka ya taba taba taba laka ya busa ka tashi ya tsuntsu da laka mutum ya mutu ya mutu an binne ya je a da gaban kowa kun ce ba kiyama an mutu ba a tashi an kare ba a ba a tashi ba mutuwa a hada baiwa har abada ya kashi a duniya kuna kallo kabarin kowa ya san wani mutane kowa san shi isa ya je kan kabarin ya addu'a kun ya mai ke tashi kuma ya shigo gari a cikin da rayuwa da shi ko ba kuma tashi kuma gaba ya koma kwanta koma wata gari a cikin da rayuwa da shi ya koma cikin gidan shi ya rayu ayar Allah ke kenan Allah ya bar ayoyi ta hanyar Musa da kani Isa da babu shi Maryam wannan Allah kenan ayoyi ne a hili na Allah mai iko ne akan tada ba mutuwa a duniya dai ba layi ba ta layi ba a duniya Allah in wani abin shi yasa mutane har yau ganin girman abin da girman suka ce ba kurin ba kurin dan Allah ne ma wani su ce Allah ne ai wannan abin mamakin da Allah ta ji sai suke ɗaukar cewa Allah ne gaba ɗaya wani su dan Allah ne ba ya za a wani abu ya za a mutu ya sarar ba mutuwa abin ne ya wuce haka ne suka juya abin mai kwanci imani da kudura ta Allah ya suka mai da abin zuwa zuwa isa matabbas yawa kare a duniya an ya je ya addu'a mutum ya tashi ya doki laka ya tura tura ya tuba tsuntsu ya busa ya ta turur ya mai gaban kuma aya ce ta Allah mujiza ce duk abin yawa kana kira Allah ya sanya Maryam dan Maryam da babu shi aya wa awalna kuma ila rabotin za ta qarar wa ma'in Allah ce mun tara shi mun kai ba shi wuri shi da babu shi na ce wani dan wuri inda suka je lokacin aihuwar shi wannan wurin da ta je na aka ba wannan wannan wanda wannan ruwan inda ruwa ya fito na ka umarni ki girgiza wannan kusurar icen nan duk da suna ce ana ne kudu ne ana ne sham ne dai na ma ibnu sai magana mai kari wannan wurin da babu shi ta je ta same shi wannan aka ba ta aka ce ta girgiza icen ta samu iya kuma kasa ga mabbugar ruwa shine za ta kararin mai wani wuri matabbaci kuma wanda yake da ruwa mai gudu can Allah shi ya kai su wannan wurin don su samu kyakkyawar rayuwa Allah ce gaba
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ya ayyuwa rusul na Allah ya kira ya manzanni na ba su umarni kulu min at-tayyibat ku ci daga halak da da abu na halak umarni Allah musu kuma annabi ta umarnin da ya musu ya masu imani kuma amana shi cin halak wa amalu salihan kuma ku yi aiki na gari a yi ta aiki a yi aikin da Allah ke so kuma kowa mai aiki ya aiki shi da Allah ce inni bi ma ta'amalu alim ni na san abin da kowa yake wanda ya nagari Allah sani wanda ya na banza duka Allah sani ta rage gare ku ina ganin ya kamata mu tsaya ganin darasin makarar zafi da اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.